cewa to ya za a iya tara mutane alhali mutum ɗaya ke nema su kuma a littafin su akwai irin wannan da yawa a cewa zai kaza a ga cewa kuma sai ka gaba wanda ya rabota sai wani yana da yawa irin wannan irin wannan yana da yawan gaske a yakin naharwan amir mun ya daga alkurani cewa zai je ya kira mutanen nan ya zuwa ga wannan alkurani amma za su kashe shi amma shahada yana take nan ana kashe ya tsaye nufi aljanna sai wani yaro mai kici shi ya sake kira wani yaron ya taso uku shi yaron kawai mai kici to kai kada bauta da wani to ka gani kaga ana iya kiran jama'a da yawa alhali ɗaya ake nema ko cikin jama'a mai yawa kuma mai rabo ne yake samu ba yana nufin kowa sai ya samu bane shi wannan da yake cewa da ya da ya musulunta lokacin da shine na uku to amma ko wannan rabon ba shi ke da shi ba wannan duk dai muna kawo wannan ne akan cewa shi batun cewa Ali ne ya fara musulunta a littafinsa ya tabbata Ali ne ya fara sallah tare da annabi ya tabbata a cikin wani ruwaya na muhammad bin isaac daga shi afif din nan dan uwan ashas na ya ce yayin da na fita daga makka sai na ga wani matashi kyakkyawa a kan doki ya ce da ni ya afif ma ra'ayi tafi safirka haza mai ka gani a wannan tafiya ta kafi sai na gaya mashi abin da na gani sai ce da ni laƙar sadakakar abbas ya ce abin da abbas ya gaya maka gaskiya ne wallahi inna dinahu la khairul adiyan wa inna ummatu afdalul umma shi wannan saurayin ya gaya mini wato duk shi afif ya ce ya faɗi wannan sai abbas ya gaya masa fassarar shi ya ce wancan daga yana sallar muhammadu kenan wancan kuma daga yin da shi ali kenan wancan kuma matar daga gani hadija ce su kaɗai suke wannan addini na ubangijin sammai da ƙasa to sai a wani ruwa ya ga wani saurayi kyakkyawa akan doki ya ce masa me ya faru labarinka sai ya gaya masa sai ya ce abinda abbas ya gaya maka gaskiya ne wannan addini shine fiyayen addinai kuma wa inna ummatu abdalul umar al'umman wannan manzon kuma ita ce fiyayen al'umma qultu liman al'amru min ba'di shi afif sai ya ce sai tambaye shi to al'amarin ga wane ne bayan ba shi wato bayan shi wannan annabin wane ne zai jagoranci al'umma al'umma qala li ibn ammihi wa hatmihi ala bintihi yace dan amminsa kuma surukinsa ga diyarsa ya afifu wailu kullul wail liman yamna'uhu haqqa yace afifu bani ya tabbata dukkan bani ga wanda ya zai hana ya hana shi haƙƙinsa ajib irin wannan ruwayoyi wannan ihtimalin ba mu san wane ne wannan saurayin da ya gani ba wani saurayi ya gani shi kisa ta masa cewa to shi afifu a lokacin ya ce to wane ne liman al'amru min ba'di to kuma wanda ya fi ban mamaki shine a littafin su shi nasawi ɗina yana cikin malaman sunna har daga ibn fayyad a sharhul akhbar daga ibn abi hajjaf daga wani mutum ya ce amirul mu'minin sallallahu alaihi wa ya ce amirul mu'minina ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ka ya shiga mana wani ya shigo mana yana nufin abu talib mu kuma mu biyun nan ni da manzan Allah muna sujada ya ce afa fa'altu ma ha sun ma akhadha bai difa qal unzur kayfa tansuruhu waja'ala yuraggibuni fi dhalika wa yuhaddurni alayhi khair alhabar labar sai ce wato wannan abu talib baban ali kenan ya shiga masu bagatatan ya shiga ɗakin manzo Allah bagatatan sai ya gan shi tare da ali suna sallah sai ce a kuna wannan sai ce sai da ya kama hannuna yana ce maka taimake shi ka kasance tare da shi yana kwata kwaɗe tare da shi tare da shi hadisi na da tsawo a cikin littafin shirazi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yayin da wahayi ya sauka masa ya zo masjidil haram ya miƙe yana sallah sai ali ya zo ya tsaya daura da shi lokacin yana ɗan shekara tara sai ya kira shi ya ce masa ya ali ilayya a kabil sai ya juya yana ansa masa ya je yana ansa masa sai ya ce sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya ce sai ya ce da shi a ta rasulullahi ilaika khasa wa ilal khalqi ama ya ce manzala ya zo maka hasatan kai wato kai a rike da kuma ya zuwa sauran mutane a mata sai ya ce kuma sai ya alifa ƙif an yamini wa sallima ai ya ce tsaya a dama na kai sallah tare da wa qala ya ce ya rasulullahi hatta amdiya wa asta'zin aba talibin walidi ala idhab fa innahu sa'adhinu kai ce to ya rasulullahi in je in in nemi izinin babana abu talib sai ya ce je ka nemi izinin sa zai baka izini sai ce sai ya tashi ya je ya nemi izininsa akan yana ebinsa sai yana ebin wanzu Allah kenan ya sallata da shi sai shi shi Abu Talib ya ce ya waladi ta'lamu anna muhammadan wallahi amirun munzukar ya ce ya dana ka sani cewa muhammad shugaba ne tun tun tun tun da aka yi shi imli wa tabi'hu tarshad wa taflah je ka bi shi za ka shirya kuma za ka rabota wata shahadu wata shahad fa'at sai ce kuma ka kasance ta da shi ne sai ya zo sai ali ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yana yana yana sallah a wurin sallarsa sai ya tsaya a damansa daura da shi sai kuma shi kuma abu talib ya zo ya tsaya kusa da su su suna sallah ya ce ya muhammad mata sana'u ya ce me kake aikatawa al'abudu ilaha samawatul ard wa ma'i aliyun ya abudu ma abudu ya ce ina bauta ubangijin samai da ƙasa ne kuma tare da ni akwai ali yana bauta ma abin da nake bauta wa ana du'uka ila ibadatin lahil wahidul qahhar ni kuma kai ma ina kiran ka zuwa ga bautan ubangiji alwahidul qahhar fadahika abu talibin hatta badar nawajizuhu sai abu talib ya yi dariya har haƙoransu suka bayyana ya rika cewa wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta ugayyaba fit turabi dafina ya ce wallahi ba za su cin maka ba wato da mamakiyanka kenan da wani mani mummuna ba ko sun taru gaba ɗayansu har sai an bizne ni a turbaya sai an sai wani ma'ana sai na mutu an bizne inda ina da mutu ina da ba wanda zai ita maka to wannan ruwayansu ne na wa'insu abubuwan kamar nake cewa a baya cewa ruwayoyin nan nasu ba wa'insu su itimalan akwai wa'insu yan ƙare-ƙare na tunani shi mai ruwaya dun sai yakan fakam da yana faruwa kan kamar mai ruwa in yana tunanin ciyaya za a ce ali ne ya fara sallah ki dai sai ya ita malam ko hadija ne sai ya ce hadija a sallah ko wani abu mai kama da haka nan tunda shi akwai wani abin da aka ya girma da tunanin haka nan kuma ya ɗauka haka nan ne sai ya ga shi ba zai iya rubuta ruwayan ba yanzu ba ka za ka sami ba'ame ka ce rubuta hadisin alwallah ka ce ya wanke fuska da wanke hannuwa da shafan kai da kafa in ya gama rubuta ka karanta ka gani abinda zai rubuta da bane sai ya ce wanke fuska da tsatsefe gemu saboda haka aka gama shi tun yana yaro ya gane kuma sai ya ce sai ya ce in ya ce shafan kai sai ya ce an shafa kai da sai ya ce a sabunta ruwa saboda haka haka haka aka gaya masa kuma sannan sai ya ce kafa kuma a wanke saboda shi ba zai gane abin da kake faɗa ba zai zuruta abin da dama shi ya sani shi irin wannan yana da yawa za ka ga ruwayan sun sami ruwaya amma kuma hankalin shi mai ruwayan ya riga ya tafi akan cewa ga wani abu zaunan ne sai ya rubuta wannan zaunan nan don a irin wannan a nan shi- su a wurinsa kamar shi abu talib din shi bai musulunta ba ne amma dai yana goyon bayan annabi an cewa ba za a taɓa ka ma- sai dai- sai in na mutu ba wanda zai isa ya taɓa ka amma shi bai sallan ba ka gani ko ba to alayi halin mu abinda muke su mu tabbatar anan shine to wane ne farko wanda ya musulunta ya sallah da annabi arwayan sunna Eh, wanda ya inganta shine tambaya arwayan sunna wanda ya inganta wane ne farko wanda ya musulunta ya sallah tare da annabi ali arwayan sunna wanda ya inganta za mu je ga shirza mutum kaliyun da suka nemi su su murguɗa za mu ji kuma yadda su ƙoƙarin murguɗa da yadda kuma ya gagara murguɗuwa amma da yake akan koya mutane su yi ta haddace hululu sai sai sai zauna a ƙwaƙwalansu amma ba shi a takarda ba shi a karatu ba shi a hujjan hankali ba shi a cikin hujjan ruwaya amma ya shahara a ƙwaƙwalan mutane a cikin tarihin ɗabari da kuma littafin muhammad bin ishaq cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi idan sallah ta halarto yakan fita ya zuwa ah, ainihin ku- to ban san shi- shi- shi'ab kamar eh, falali ne tsakanin dutse da dutse don wuraren su muri ne mai yawan duwatsu shi'ab shi ne ban ina ce mishi kwazon zama bai dace ba don kwazon zama a wurin murami ne. amma wannan tsakanin dutse da dutse abin da ke tsakanin sunanta shi'ab gara in ce mishi wani wadi don shi'ab in an ce kwazon zama rami ne a wajen mu. to tsaka sai sai ya fita sai ya zama ali kuma ya fita tare da shi a ɓoye daga wajen mutanensu sai su yi sallah sun sun yamma ta yi sai su dawo su ɗan saurara yamma ta yi sai su dawo wannan a tarihin ɗabari ya nuna kenan sun daɗe suna sallah amma sukan fita wajen gari ne su tsaya tsakanin duwatsu biyu su yi sallan su su dawo sannan sa'alabi shi ma ya ruwaito tare da wa'ancan masu ruwayan ɗabari da ibn ishaq kenan cewa abu talib ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi da ali alaihi salam suna sallah sai ya tambaye ya yi tambaya dangane da wannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya bashi labari wannan addinin Allah ne kuma addinin mala'iku kuma addinin manzanninsa kuma addinin babanmu Ibrahim sai sai ali ya ce ya ya aba ya baba آمنت بالله ورسوله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله sai ba- wato ali ya gaya ma babansa hakan ya baba ni na yi imani da Allah da manzansa kuma na gazgata shi da gazgata shi da abin da ya zo da shi kuma na yi sallah tare da shi saboda Allah sai babansu shi abu talib ya ce "Am- amma innahu la yad'u illa ila khair falzimu shi kan baya kira sai ya zo a alheri rizumce shi to akwai dogon sharhi a nan wanda yake ban san ko zan iya karanta ba ina kokari ne duk- wanda na karanta na san ya wadatar a matsayin hujja har nake cewa inda wani zai ja sai ya ce kuma to shi sai ya sai ya ja gashi dai ga dai ruwayoyi ne na sunna amma duk da haka akwai akwai wani ƙari baya ga wannan akwai ruwayan zaid bin arkam a musnadin ahmad nan ya kawo arkam zan zan bata lokaci in zan kawo arkam ɗin Eh, muj- mujalladi na na na na- na- na hudu shafi kaza gashi nan ne a ganin zai bata lokaci ya ya ya- ya ya wadatar in faɗi masadar ɗin kawai ba tare da shafi da mujalladi ba ta hanyar zaid bin arkam akwai a musnadin ahmad da sahih din tirmizi nan ya kawo har da su ɗab'a ɗin da shafin don ka gwada shafin littafin an ga maka shafin littafin sai ka san wani wani bugu ne sai an ce bugun misira na shekara ta kaza da ɗabaqatul qurba kubra da tarjumat ali da usudul gaba da kanzul ummal da tarihul tabari da hasa'isun nasa'i da kamil fitari duk an kawo da ku- da- da- da kuma da ku- da kuma ah, littafi wani tafi ne ah, da- da- ta- kamil fitari ya kawo shi a zikirul ikhtilafi a man aslam wai farko wanda ya musulunta sannan da tarjaman ali a tarihi dimashq da zahairul uquba jawahirul matsalib da alamun nu- nubuwa da awa'il duk duk wa'annan sun ruwaito daban-daban daban-daban daban-daban daban daga zaid bin arka ali ne farko wanda ya musulunta ya sala da annabi sannan sun ruwaito ruwaya kuma daga habatul arani a manaƙib na hawarizmi da musdanin abi hanifa da kuma isaba da, da usudul gaba da mustadarkin sahihaini da zahairul uqba da kuma ɗabaƙatul kubra da mu'jamul kabir da shawahidul tanzil da hasa'isun nisa'i da kanzul ulmal da tarihul islam jawahirul matalib da awa'il sarwar sun kuma sun rawaito ta hanyar abu huraira a kanzul ummar da tarjamat ali Ali a tarihin Dim- tarihi dimashq da shawaidar tanzil da manaqib bin al-magazali da kuma sun rawaito daga malik bin Huwai- Hu- huwairith a mu'jamul kabir da tarihi dimashq da su- hadoku sun rawaito sannan an rawaito harawa daga abi musa al-ash'ari a mustadrak da manaqib na abi musa al-ash'ari da kitabul ma'arifa da kuma da kuma sun rawaito ta hanyar afiful kindi wanda muka ambace shi na dan waka ce dan wa Ash- ash'as ne bin qais a mustadrak da littafin da ake ce fada'il khadija min eh, a cikin littafin kitabin ma'arfa kuma zahabi ya saha shi har wala an roto daga sa'ad bin abi waqas a cikin mustadrak a cikin mustadrak haras an roto daga umar a tarjaman ali a tarihi dimashq da zahairul uqba da sharhun nahjul balaga na ibn abul hadid sharhin hutuba ta mai tan da talatin da takwas da manaƙib na hawarizmi da salman da an haura ke wa'in daga umar kenan sai ruwaya daga salman da miqdad da abi sa'id da habbab da abi dhar shi ma a cikin sharhi najir balaga na ibn abul hadid da mu'jamul kabir da tarjumat zaid bin harith da tarjumat salman da al-istiab da mustadrak da manaqib al-amir duk an rawaito- da kuma an rawaito da hanyar abu rafe da buraida a mu'jamul kabir da tarjamat khadija da mu- mu'jamul zawa'id da awa'il da ga sunan ga sunan an rawaito daga anas shi kuma a mu'jamul kabir da tarjamat fatima da sahihi turmizi da kitabul manaqib da sharhin ibn abul hadid an rawaito daga amr bin maimuna a mi'ata manqaba an rawaito daga muhammad bin abi bakar da a Maruhu- maruji zahab an rawaito daga hassan kuma a tarjaman ali a tarihi dimashq da kuma isti'ab da hiliya da- da ibn ishaq da tarihin ɗabari kuma da daga an ruwaito daga wajen kalbi a tarihin ɗabari da ab- eh, da an ruwaito daga abi ishaq a kanzul umar da tarihul islam da mu'jamul kubra an roto daga ibn auf a cikin futuhu ibn asam da kitabu ali sannan an shi an da shawaidu tanzil an roto daga urwa da salman bin yasar a alamun nubuwa har wala daga cikin abin da suka roto akwai ruwan da ke cewa aliyun aqdamu ummati silman wa awwalu wa awwaluhum wa aqdamuhum silma wannan ruwayan hadisi ne shi ma shi roito shi a wura- a wurare daban da sun roito daga Anas da Mu'aqqil bin Yasar a tarihin Islam da Ahadul Ulafa da Shawahid Tanzil da Mu'jamul Kabir da- da tarjamat uh, Mu- Mu'aqqil da Musnad da tarjaman ali a tarihi dimashq da sharhin ibn abul hadid na nahajir balaga an roto daga- daga imam sadiq daga iya- daga iyayensa a sharhin nahajir balaga na ibn abul hadid an roto daga jabir a mai'atu manqaba da abi- an roto daga abu sa'id a bayanin littafi mai suna albayan na kan- al- alkanji a roto daga salman a kanzul umar da kitabu sulaim an roto daga buraida daga manaƙibul a cikin manaƙibul hawarizmi da tarjamata ali a tarihi dimashq da kanzul fawaid an roto daga abi ayyub a manaƙib na hawarizmi an roto daga mansur daga iyayensa daga amanakibul hawarizmi da irshadul qulub an roto daga ummu salama amanakibul hawarizmi an roto daga aisha da asma a fathul mulki fa- a fathul mulk an roto daga amash a manakibul na mugazir da an roto daga harith daga ali a zurriyatul tahira har wala yau daga cikin ruwa ya shahararru a wajensu akwai an da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya cewa am- am- am- amirul mu'minin kai alaihi salam wancan maganan ah, a manzo Allah ne aliyun aqdamu ummati silman wa awwaluhu wa awwaluhum wa aqdamuhum silma wannan kuma Anas Siddiqul Akbar fadin Ali bin Abi Talib ne alaihi salam Anas Siddiqul Akbar amantu qabla an yu'mina abubakarin wa aslamtu qabla an yuslim wannan sarahatan in ma ka ce abubakar ne ya riga musulunta to shi ali ya ce shi ya na yi musulunta kafin ya musulunta bai ce mana da shekara bakwai ba amma mun san tsakaninsu ya kai tsakanin bakwai zuwa ta shi abubakar ya musulunta ne bayan an aiko annabi da shekara bakwai zuwa tara to amma ka san idan aka yi mulki sai a zo a juya abu kuma karere nan duk daga baya aka kirkiro su duk a zamanin banu mai aka kirkiro a zamanin su hulafa din san ba wannan ƙarya ba su da da da shi da da su- da- da- da sun tabbatar da shi a hujjojin manakibobin su amma daga baya aka kirkiro to wannan wannan cewa ana siddiq wal akbar amantu qabla an yu'mina a- abubakar wa aslamtu qabla an yuslima ah, Mu- Mu- mu'az al ad- adawi Mu- mu'az al adawi al adawiya ya roto da gare shi sannan kuma balazari ya fitar da shi ibn qutayba a ma'arif da littafin da ake mai jauhara da ansabul ashraf da kanzul ummal da ans- eh, da kanzul fawaid da zahair uqba da sharhin ibn abul hadid na nahjul balaga da tarjaman ali a cikin tarihi da mashk da yanabi ulmawadda da jawahirul matalib har wala daga cikin rawayoyi wanda ya shahara wajensu akwai awwalukum wurudan adal khawr awwalukum islama huwa ali bin abi talib wannan hadisin manzo Allah ne shahararre a wajensu Eh, ma- ma- ma- ma'abocin littafin da ake ce firdaus ya rawaito shi da kuma harif ya rawaito dabari ya- dabara dabarani kai ba dabari dabarani ya rawaito shi khatib ma haka ibn addi da hakim da ibn murdawai da ibn abi asif da ƙar'i da salman da sufyan sauri duk sun rawaito arwala a cikin- a cikin awa'il littafi ne akwai shi da mustadrak da usudul gaba da manaqibul manaqib na kalabi da matsalibul aliya dunan yana kawo shafuffuka da sh- littafi mujallali da shafi da ma- wa manaqib na khawarizmi da jawahirul matsalib da kanzul ummal da tarihi da mash a babin tarjama ta ali da yan- yanabi'ul mawadda da ma- ma- manaqib na sa- sa- mawaqib sab'un da- da manaqib ibn mughazali da kunuzul haqa'iq da fawaidul majmu'a da tarihi baghdad a cikin ruwayan ibn abul hadid da karajaki karajaki duk daga anas ya kara cewa faƙala lahu salman ƙabla abubakarin wa umar ƙala ƙabla abubakarin wa umar a cikin sharhin najar walaga na ibn abul hadid a hudu ba ta hamsin da shida in ka duba da kanzul fawaid a fasulun fi anna amiral mu'min awwal basharin sabaka ila islam har wala yau daga cikin akwai ruwayan aisha daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace da ili ahi fa innahu awwalun nas bi islama ki kyale min dan uwana domin shine farkon mutane wanda ya mus- wanda ya musulunta da ni ya- ya- ya- ya- ya musulunta da ni awwal awwalun nas bi islama a a tarjaman ali a tarihin baghdad za ka ga wannan tarihi da mashik afuwan ba tarihin ba tarihi da mashik har wala yau da- da- daga ruwayon ak- wanda ya shahara wajensu akwai ruwaya daga anas yana cewa nubi'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yawm al-ithnin wa aslama ali min al-gadd yawm al-thalatha wa salla wa salla wannan mun karanta wannan mai kama da wannan ba cewa sun ce ranar litini aka aiko annabi ya salla kuma ali ya salla ran talata masha Allah so dai suka ruwaito wani wani ma suka ce manzo Allah ya salla ran farkon safiya ran litini Hadija ta yi da yamma ran litini Ali kuma yi da safe ran talata masha Allah amma dai duk in ka tattara wayoyin nan na- naku a wajen ku waye farkon wanda ya musulunta ya yi sallah tare da annabi yawwa mun ji ba ka so amma haka ne ko ba ka so bisa turmuza hanjinka ko ka ƙi haka abin yake a ingantaccen ruwaya na ahalus sunna muka an wurin mu ba ma bukatar ruwayan su sam sai dai don tabbatar musu da huj- hujja amma mu mun san cewa lokacin da aka yi manzo Allah wahayi Ali na wurin duk abin da manzo Allah ya gani Ali ya gani duk abin da manzo Allah ya ji Ali ya ji amma Ali ba annabi bane Ali ba annabi bane amma ku a ruwayan ku kun ce Ali ne ya fara ya fara musulunta ya fara sallah tare da annabi halas to ta ina ne kuma to shi kenan daga cikin ruwayoyin da ya shahara a wajensu akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yake ce ma yarsa sai da Fatima ta Bahar Zahra salamullahi ala yana cewa amma tardina an zaw zaw an zawwajeki awwalul muslimin islama baki yarje ba cewa farkon mutane wanda ya musulunta farkon wanda ya musulunta a cikin mutane shine ya shine mijinki da yake su- su- sukan ruwaito abu su- su- sai su sai su ya matsa lamarin su- sa- sun sun ga su sun ruwaito wannan hadisin a sigan zargi ne wai lokacin da aka ɗaura mata aure da da Ali wai ta ɓata rai wai babanta bai kyauta mata ba ya aura mata ya aura mata mutumin da bai da komi wai shi ne sai yake balallashin ta yace to ba ki gani shine farkon wanda ya fara musulunta to mun san ba gaskiya ne cewa ta yi bakin cikin a auren Ali amma gaskiya ne shine farkon wanda ya fara musulunta a ruwayan ku dai haka ne yanzu ba ke yarje ba wanda na ba- wanda wanda na aura miki a matsayin mijinki shi ne farko wanda ya fara musulunta to Allah su da wani ya riga shi da da- da- da ba za ku karwaito haka nan ba to kuma har wala akwai ruwaya wan- wannan wannan a matardin din a cikin mujamul kabir akwai shi da tarjaman Fatima yadda aka rawaito shi daga Anas da tarjamata Ali a tarihi Dimashq da an rawaito daga Muhammad bin Abi Bakar kuma yana a ciki yana cewa fakana awwal man ajaba wa anaba wa wafaqa wa aslama wa sallama akhuhu wa ibn ammihi Ali ibn Abi Talib fasaddaqahu bil ghaibi bil ghaibi wal maktub wannan a cikin ansabul ashraf da- da ruwayan Muhammad bin Abi Bakar kuma Muhammad al-Qadar Arazi yana cewa Aliyun awwalukum Islama a cikin ah, littafin da ake cima jauhara to ga sunan ga sun ta yi mu- mu- maganan ta yi tsawo ko amma dai duk tabbaci ne na cewa wannan wannan a littafin ku haka yake to mu- mu- wan- wan- wannan wan- wannan maganan ba shi kenan maganan ba domin akwai inda aka kawo cewa wani ne ya daga shi musulunta shi ma za mu so mu je wa- mu- mu- mu- mu je dangane da mu mu karanta wannan mu kawo in a wurinsu ta yaya a- ta- ta yaya ruwayen yake cewa wani ne ya daga shi musulunta ta- a yaya- a yana aka ruwaito kuma yaya ruwayen yake wa kuma ya ruwaito kuma ko sanan za a iya gane cewa ko ya- ko- ko ya cancanta ya zama ya inganta kuma bayan wannan kunji ko ma- ko an samu wani kuma bai bai kai bai kai haddin inganci da tawaturi irin wannan ba saboda haka idan ma aka zo aka samu wani ya karo to dole ka sasanta ya abin yake wannan ya inganta ya kai haddin tawaturi ga kuma wani abu shazzi ya zo ya karo da shi to sai ka duba shazzin ka gani ya yake a wani mizanin kuma za ka za ka aje shi tun da ya yi karo da abin da ya i- i- ba ya shahara ba ya inganta ta hanyoyi daban-daban to sai aka samu wani ruwa ya zo ya karo da wannan ya ya faɗi wani abu daban to shi ya kamata shi ma kai nazarin ya aka yi aka samu ruwa kuma ko ya cancanci a yi la'akari da shi ko a yi wuri girki to ju- za mu je wani janibi kafin nan za mu je wani janibi na magana amirul mu'mini inda ya ce yana shaidawa Allah Allah ya sani cewa shi wannan biɗan khilafa a wajensa ba munafasa ba ne a a wajen tarkacen duniya da adonsa da neman kudam ɗinta sai ya nuna cewa ai shi ne farkon wanda ya- ya ya musulunta ya yi sallah tare da annabi wanda yake nuna cewa wanda wannan shi ne matsayinsa ba dai- ba zai ba zai zama ya cancanci ya zo yana neman kuma abin duniya ba har yan ana, ana, ana munafasa da shi rage-rage kenan akan samun abin duniya ba bayan ya wannan ya shaida wa Allah sannan ya juyo kan mutane su ma ya shaida musu bayan wannan ya shaida wa Allah Allah ya sani wannan al'amuri a wajenmu ba ba munafasa ne na neman mulki ko abin duniya ba Allah ya san da wannan wannan mace mutum ya shaida wa Allah kun san um, ak- akwai wanda zai magana maganan sama ya zama shi kenan an da ka ɗauka An- a- an ce wani wa- wa- wata mata a a basara ta kai ƙaran wani mutum cikin wanda su- annabi sallallahu alaihi wa alihi ta kai shi ƙara cewa ya ci gonanta ya ci mata ƙasa sai alƙali ya kira shi ya ce wannan matar tana cewa ta kawo ƙaranka cewa ka ci mata gona mana ka ɗibi ka ɗibi waɗansu wani ɓangare na ta ka haɗa da naka ya ce ni ni ne zan ci gonan wani alhali da kunnuwan nan nawa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa duk wanda ya rigiman ƙasa ya ba nasa bai ce nasa za a ɗora masa wannan ƙasan har abaka bakwai kun san ƙasan bakwai da sama bakwai to har ƙasa- har ƙasan bakwai za a ɗora mashi ta roƙe a ranar kiyama ya tazo da shi sannan ni zan ɗauki ƙasan wani sai ce sai alƙali ce ya ya wadatar ya wadatar shi ya ishe ni shaida wannan tafi baka ci ƙasan ta an gama to ta yi wannan ci to ya aka yi shi shi alƙali ya ce wani tun da shi ce yanzu in ji wannan da kunni na sanar in rigima ƙasan wani ya ce aka da tabbatar baka yi ba tafi tafi kawai shi kenan alƙali ya taimaka an gama alƙali ya soke kes saboda mai itimadi a kan yarda da cewa wannan sahabin annabin ba zai yi mishi ƙarya ba bayan ce ya ce in ji kunni na in ji wannan in tsanin wannan ƙarya in- in rigima ƙasa to sai zai ce in ka ga wannan raunin to yanzu wannan amirul mu'mini ne shi kuma ba ba alƙali ya ce ya mishi shaida ba ya ce Allah ne shaida Oi. ya ka gani mal Allah ne shaida kan cewa ba neman mulkin duniya ko a tarkacen duniya ya samu ya sa mu shiga wannan sarga mun shiga ne domin mu tsaye da adalci mu kuma tabbatar da addini da sunna ta ka- ya ya ka ya ka fi dawama. amma ba don neman a duniya ba, abin duniya ba wannan kuma kiraya ga cewa wasu duk neman abin duniya ne neman mukami da a ce kai ne wane kuma ka sami abubuwa a kan shi ne to sannan sai shaida mu mutane to wannan kuma tun da ya shaida musu duk wanda suke masallacin nan suke sauraron amirul mu'minin yana wannan magana to su shaida ne dun da ba dun da a ce wani zai zai ya- zai inkarin wannan ali ba zai faɗa ba sai ya ce wa qad alimtum ku kuma kun sani aki to sai na ya ce a shari'a cewa wa husulu zalika al-ilm lahum imma min kitabillahi ka kaulihi la yanalu ahadiyar zalimi wa kauli afa man yahdi ila alhaqi haq an an yutaba amma la yahdi illa an yahuda da kuma fadin Allah kula hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun da ire-iren wannan zancen ko kuma da nassin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wanda duk sun sani wato qad alimtum ku kuma kun sani ma'ana wannan sanin ma- hakikatan kun sani ba- wani abu ne zaunan ne wato da ba wani ba wani wanda bai san wannan ba kun sani sare me yake kuka sani zan kawo ma zan kawo abin da yake ce da masu sun sani kun sani imma dai kun sani a littafin Allah saboda kowa ya san a littafin Allah Allah misali la ya lana ahadin zalimi kaga cewa ahad ahad alƙawarin Allah ba a zalimi ba ya samu dan da wannan hujjan ma suna cewa duk wanda ya taba bauta ma gunki bai cancanci imama ba wanda da can yana bautan wani Allah sai ya dawo yana bautan Allah bai cancanci imama ba karanta tarihin annabawa wane ne da can yake bautan gunki babu baya da za a yi wani mai bautan gunki ya zo ya ce ya jama'a mu daina bautan gunki sai su ce ha ha ha ha ha. ubangijin naka kake ma kamar mashayi a gidan giya ya wa'azi ya ce ya jama'a shaye-shayen nan da muke ba ki sai ce ha ha ha ka bugu ne ba mai aikata laifi ne yake cewa a daina aikatawa wanda bai taba aikatawa ba ne to in- in- a- a- da wannan sun a ce lalle wanda ya- wanda ya taba bautan gunki ba zai taba zama i- imami ba saboda ya zalunci kansa da bautan wani Allah na'am ko da ya tuba ko da ya tuba in ce eh, ko ya tuba ahad bai cancance shi ba. to shikenan da kuma faɗin Allah afa man yahdi ila alhaqi haqqan an yutaba amma la yahdi illa an yuhda wanda in ka duba sharhin wannan zaka ga cewa ta- tana nufin alim yanzu wanda yake shiryawa zuwa shirya shi ya cancanta abi ko wanda baya shiryawa sai a shirye da shi yanzu a ce kai ne imam na mu- na mu- na- na muminai a zo a tambaye ka hukumci kai ne wai ka gaji manzo Allah a ce maka menene hukuncin kaza kamar yadda annabi ya faɗa ya ce sahabbai ku an samu wannan ce ni ina ganin kaza ne ina tsammanin daidai kai daidai ne kai sai wannan ce ni ko ina ganin kaza kai ma kai daidai ni ko ina ganin kaza kai ma na ka daidai ko kuma ya ce ban- ban- ban- wani al'amari ne ya shiga man duhu ban sani ba. ko ya fa- ko- ko ya- ya ya wani balanda su ce ai fatawa ya yi wai wanda ya fatawa ya yi balanda wai ladansa ɗaya in kuma ya yi daidai ladansa biyu ashe ana ba da ladan an yi balanda wai in kai fatawa kai ba daidai ba zai mu ce ko da fatawan kayi ya kai ga salwan- salwantar da rai ran mutum ka ba da fatawa a shekar da jinin wani kuma sannan a ce to ka kana da lada ɗaya ko a shekar da jinai ne domin ga fatawoyinsu yanzu ana shekar da jinai ne yanzu masu shekar da jinai suna kafa hujja da abubuwan da wa'ancan suka yi suna cewa aiwa ne ya ce ya kona mutum saboda su ma sun kona kuma ya ta ya inganta ya kona ne amma ba inda aka ce ya kona mutum ba dai addini ba wanda ake cewa ko kaza za ka yanka ka kyautata yanka ɗin ka ya- ka- ka wasa wuka ka hutar da abin yankan ka sauƙaƙa mashi wahalar duk da an halatta maka ka ci haka Allah ya kaddara amma duk da haka aka ce ka sauƙaƙa masa mutuwa karka karka mashi ji da zai zafi matsananci ka sauƙaƙa mashi ji ƙar- zafi mafi karanci kar a sake shi yana bagane a ɗan danne shi ya ƙarasa haka Allah ya kaddara abinci ne to amma dai kuma yana dare yana jin zafi to haka ba haka kuma wanda ainihin duk shari'a ta kashe shi da fillan wuya ka'ida sara ɗaya ne ko biyu ba a sara na uku in aka sare shi biyu bai mutu ba ba ba za a yi na uku ba an gama aka baka takobi ka kashe mutum akan kisasi ka sare shi sau biyu bai mutu ba shi an gama halas ba ba a sara na uku in ma ɗaya ko biyu zai alƙali zai ga maka ɗaya ne za ka yi in kai ɗaya ka fille wayan yayi in ka bai fille baka tabi abin ka in gama. akwai kuma wanda ake yadda a yi sara sara biyu alƙali zai ga maka ɗaya ne ko biyu ba a na uku to amma ga su sun ha- eh, wayan suna kafa hujja da irin wayannan bulandodin da wayannan suka yi suna- suka suna- sun zama a imma ɗinsu har suna ƙona mutum da rai su ce ai wani ma ya ƙona mutum alai a shari'a musulunci ba inda aka ce a kona mutum bilhassil ma ba ba a ce bane amma hana ne la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar ko kudin cizo ko kwarkwata haramun ne ka ko maciji ko kunama haramun ne ka kona su da wuta kana iya kashe kunama amma ba ka kona ta a wuta kana iya kashe maciji amma ba- da ransa ba a wurga shi a wuta haram ballantana mutu la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar to wannan na shigo muku da baya na ce to kun ga shi amirin wani ya cewa wa qad alimtum kun sani sai ne ke cewa imma dai sun sani bisa hadi- hadi- hadisi eh, man- zancen al- alkur'ani kamar la yalana alai zalim afa man yadi ila haqi haqqan yuta ba ko kuma alai sawal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu da ire-iren wa'annan ayoyin waɗanda suke nuna cewa akwai sharuɗa na shugabanci sai sun ta- sai sun cika a mutum ake ba shi shugabanci shi ake mai shi ko kuma da nassi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda ya- ya- ya- sun riga sun sun san haka nan banda haka amiru mai zai ce da kan alimtum kun sani to me kun sani din kun san mene annahu la yanbaghi an yakuna alwali ala alfuruji wad dama'i wal maganib wal ahkami wa imamati almuslimina albakhil wanda ya sifata da wa'annan sufofi kun sani bai cancanci ya zama shi ne aka jibinta ma al'amari wato shugabanci ko irko akan akan mm, mutunci na fi son ce ma furoji da mutunci don abin ramzi ne na- na mutunci Eh, i- ita mace ta fi- ta fi ta fi saukin a ce mata mutunci nan da nan. shi yasa ma ake katange ta gaya saboda ita ko ko- amma ba a yarda ta shiga wani ha- kasada wanda yake zai sa mutuncin ta hadari alal misali a ce ita ce take nemo ma iyali abinci zai zama da hadari domin ba ta samu ba sau- sau- sauka ne ita a jata a kan mutuncin ko a kai ta wani wurin da za ta shiga in ta shiga akwai hadari ko a bata ta tafiya ita kadai cikin ko- ko- ci- wurin wurin da ba aminci ko ko ta ta- ta fita ta tafi a cikin dare ko abin da ya kamata ko ta zauna a gida a gida ita kadai zikau ba kowa ko abin da ya kamata haka na dole a katange to saboda haka furuji mana ya ce mashi mutunci ba ba ya takaita ga, ga al'aurun mata ba domin shi shugaba ana ba shi rikon amanan mutunci mutuncin mutane ala'ar zalika mutuncin mata hasata to wani wan- wanda yake wa- wa- bai licence ya zama wali alal furuji wadda ma'i da jinai ne domin wal magani da ganimomi dukiyoyin al'umma wal akami da hukumce hukumce na shari'a wa imamatul musulmi da shugabancin musulmi ba wanda ya cancanci wanda bai wanda wanda- wanda ba wanda nan masu sifofin nan ba su cancanta ba yace al-bakhil marowaci marowaci kun sani bai cancanci wannan ba duk mu- mu- rowa muna dan yi bayanin wannan a baya rowa kullu yawmin tana hada da kwadayi duk lokacin da kaga mutum marowaci ne to makwadaici ne ce ma marowaci makwadaici kayi daidai ce ma makwadaici marowaci kayi daidai duk wanda ka gan shi da rowa yana da kwadai duk wanda ka gan shi yana kwadai yana da rowa tunda yana son abin zai kai zai bantar rowa mika ina tunda yana da kwadai shi a bashi ya lakwame amma shi ba zai bayar ba to idan mutum yana da rowa to yana tare yana da mene yawwa idan mutum yana da kwaɗayi ana iya ba shi amana ana iya mako tatsuniyar bahaushe ana iya ba kura amanan nama a ce kura ya za mu yan tafiya da alaga nama mu ajiye sai tauta ya yi daidai insha Allah kwa zo ku sami nama ana ba kura ajiyar nama yawa saboda an san mini an san da da kwaɗayi an san da da kwaɗayi nama dama aka ji to wannan ajiyar ya daɗe har yanzu ba a zo an karɓa ba ta kuma ya dame ni da ƙanshi kar ma a bar shi ya zo ya rube bari ka gani sai ta ɗan taɓa to kan su zo kuma su ce na ci da yawa bari dai- bari in bari haka na jima sai ta ɗan lasa ƙarshen ta dai sai an nemi nama na arasa saboda haka idan aka ba idan aka ba makwaɗaici ajiyan amanan dukiya ka san me zai yi ka ka tabbata zai ci in ka ga an- ba ba ba daukan dukiya a miƙa ma mutum alhali mak- makwaɗaici ne domin zai ci amma nan ba makwaɗaici ce ba marowaci ce saboda mene mutala zamai ne da kwaɗe da rawa tare suke tafiya sai kaga kuma har wala yau idan yana da kwaɗayi tunda an bashi ama- amanan dukiyar nan dukiyar al'umma aka ba mutum amana tambaya dukiyar ta waye ta al'umma wa ya kamata a ba dukiyar to zai bayar yawa zai zai fifita da shi da shi sai ba- sai ya zama nasa ya hana ya hana mutane haƙoƙinsu to sai wata sifa walal jahil haka nan jahili bai cancanci wa'annan matsayi ba domin jahili in oho ana yi tsallake ko ba albahil fatakunu fatakunu fi fi fi amwalihimun nuhubatahu yawa to kaga sai ya zama akwai kwaɗayinsa a dukiyansu in ya zama an ba da an ba da amanan nan a a- a- ga ga marowaci to sai ya zama kwaɗayinsa ya shiga cikin dukiyansu fatakuna fi amwalihim nahabatuhu nahabatuhu ma'ana kwaɗayinsa tunda mu- mun ce ya ce marowaci bai cancanci in ya gani ne sai ya zama yanzu yana kwaɗayin dukiyo- dukiyoyinsu ko dai ya- ko dai ya hana su ko ya keɓanta da shi ko kuma ainihin eh, sha'awansa na na ya mallaka ya zama bai ba ya hana ba don shi shi shi shi ma- marowaci yana iya hanawa shi bai amfana da shi ba ma har wala kuma yana daga cikin ɗabi'a in in in in rowa ya tsanani sai ya koma ƙoro kun san ƙoro shine mutum ya hana kansa marowaci in tsanani in rowa ya tsanani ha- hashi ma baya ci sai ya aje sai ya- sai ya rube ko ya lalace saboda tsananin rowa don tsananin rowa yana kai ma har mutum ya ma kansa rowa to idan ya zama an bashi dukiyar al'umma sai ya zama tana ewa saboda kwaɗayensa ya ci tana ewa kuma saboda rawan tsiyansa ya hana tana kuma saboda tsumurbanansa ya zama ya bashi ma ba wanda shi bai amfana da shi ba wani ma bai amfana da shi na san 'yan najeriya ba sai an ba su labarin wannan ba sun san yadda dai makwaɗaita marowata suke riƙe da al'amura sun ɗauka kayansu ne in za su ɓantaro kamar suna ciro jinin jikinsu kamar a ce kawo ne in suka kawo sai suka ka yanzu sai na soka wuka fa a jikina ɗebo maka jini sai ka san inda mace kace san mini yace mene jininka ka zai da za ka ɗeba mata ka san za ka ɗauko rai za ka ɗanyen kaɗan ƙidiyar daga yayi ka fara za ka to gashi sai ka ɗan ba shi ka ɗan dangwala ɗanka saboda jinin jikin gani haka suke ganin dukiyar da aka ba su amana riko na al'umma su bantaro shi kamar suna ciro jinin jikinsu da kyar suke bantaro amma sai su taskace a wa'yansu wurare a kasashen waje ana amfana da shi har ana ba filawa ruwa dauki ma'aikata su ba filawa a kan titi ruwa da kuɗin da barayin nan suka kai can suka aji kuma bayan kwana biyu ya mutu shi shi bai ci ba wani bai ci tsararin ruwa ya janyo wani da kwaɗayin tsiya a ce shi ne wani to irin wannan kun sani sare bakil bai kamata ya zama da in ya zama zai zai zama kwaɗayinsa yana ce walal jahil haka nan jahili bai cancanci shugabanci ba da amanan mutunci da jinai ne in ya zama jahili ya samu mai zai faru fayudilluhum bi jahili sai ya batar da su da jahilcinsa in jahili ne zai batar da mutane ne da jahilcinsa kai ce da zai ce ban sani ba ko da ke mai ce bai zai za a ce ai bai za ka zauna wannan matsayi sai ya faɗi abin da ran sai ke so sai mutane su bi ko ma ya hadishi kwarai kwa a ran da zaman mu na karatun mu na kuduban fadakiya gogo inda aka ce manzala daga baya ya canza abinda Allah ya faɗa a alqur'ani ba ya ce na hannu ma'ashar anbiya la nuwarif wa ma taraknahu ya zama mazhaba an yi an yi an yi ahkam akai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan wanda zai ga maka hukunci shi ba dole hukunci kamar yadda imamu ja'far sadiq ya ce a kullun ga da fatawa domin duk wanda ya fatawa ya yi Allah takakka abinda mai fatawa yake cewa dakata Allah ni zan gaya masa hukunci ku yi kaza ne abinda yake cewa kenan ko bai ce haka nan ba Allah dakata ni ne zan faɗi abin da za a yi iyaka iyaka da fatawa kai dai faɗi abin da Allah ya ce da abin da manzansa ya ce iyaka iyaka da ra'ayinka in ko haka kawar ra'ayinka abin da kake cewa Allah dakata ba sai ka faɗi naka ba ni zan faɗi nawa abin da mai fatawa yake cewa ke wato yana furuci a madadin Allah ne yana magana a madadin Allah ne wane ne kai da ka magana a madadin Allah wanda Allah ya aiko su magana a madadinsa kaji suna faɗan ra'ayinsu ne suna jira ne ya salo na an kaza kulu kaza sai a tambayi annabi sai shiru sai aya ta sauka ta ce musu ka ce musu kaza sannan ya faɗa to kai ne wani da zaka gaban kanka ka ce kaza to jahili da hukuncin Allah shi bai kamacancin shugabancin mutane ba sai ya faɗa abin da ransa yake so wanda ya mishi daidai sai mutane su yi aiki da shi sai ya batar da su to walal jafi to shi wannan bai cancanci shugabanci in aka sami jafi mai zai fa fa ya ƙa'uhun bi jafa'ihi ya yanke su da kaushinsa wato ya rarraba su kenan ya ma wannan wani ɗabi'a ya kore shi irin wannan ɗabi'an ya sa wani mahar ya musulunta ya fita musulunci kuma sai suna yaba ma wanda ya kakkausan da ya ga da aka zo ya ga an mashi wani irin kaushi ba a nuna ya ce ai shi shi a garinsu shi mutum ne mai mutunci ana girma shi aka ce nan ba mu da wani matsayinka a bulale shi sai ya fita addini sarkin wani gari ne ya musulunta da aka bulale shi sai sai ya fita musulunci ya ce ni fa sarki ne suka ce ko suka yi sarki ne ba a nan mu mu da su sai aka bulale shi kuma lallai wannan bai dace ba don ana ana mutunta mutum da daidai matsayinsa sai a yi mashi bayani saukan murya yadda zai gane a ce eh ko da shi kai sarki ne amma ga ƙa'ida gashi gashi gashi gashi ta cin ta kakausa murya sassauƙan murya kila ya gane amma sai aka gallaza masa ka karanta labarin wani jabalata bin aihab wanda yake sarkin jama'ansa ne ya musulunta ya zo maka ya sha bulala khalifa to sai koma da shi da jama'ansa da ya ce a fita addini kuma suka yaƙi musulmi suka yi ta musu barna kuma wannan kaushin halifa ya sa ya bulale shi to hakanan wato nan ya ce fa ya kadar ma'ana ya ta- in, zai zai- zai wannan ɗabi'an sai ya rarraba su nan ya ce ah, i- i- i- in ƙiba in ƙibadihi anil wusuli ilaihi ya ya raba su da sadu da shi ba su je gare shi ba suna suna jin tsoro au an hajatin ko kuma suna ba za su je su ga bukatunsu ba za su je gare shi ba saboda kaushin su tsoro suke ba za a iya zuwa gare shi ba zai ba zai- ba a cin mashi ba cikin sauki ana jin tsoro kun san ako ako ako wani sarkin musulmi wani halifa da aka ce ma wata mata halifa na kiranki tana da ciki sai da tabara saboda tsoro ta yi bari sai aka gaya ma halifa ya ce sai ce to ya ce ma mutane fa me ya ra'ayinku suka ce inna ma anta mu'addibun ba wani abu la alaika shi to ba komai akan ka kai mai mai ladabtar da mutane ne, ba komai sai ali bin abi dharr ya ce la sai ka biya diya sai ya ce laula alila halaka kula ai kun san maganan ba sai na faɗa ba yana nan wani na kira sai bari tsoro mala sauka gani kwagiri yanzu ka sha gora ko ka gamu da damin tsumagiya ka gani to kuma sai ya ce a nan mashari ke cewa au ba eh, au ba azuhum azaba alin litafarruqim ko kuma ya fusatar da wasu ya sa wasu su kan wasu da jafa'i din su ya zama an an an an rarraba an rarraba to walal ha'ifil lidduwal ha'ibi ha'ibi daga haib na zulm zulm yake nufi lidduwal shi kuma wannan ja'iri ha'ib shine ja'iri shine azalumi haif shine haif da ha maras digo da ya haif shine zalunci haif shine a- a- azzalumi wanda yake shi kuma mai mai dumumiyan duwal mai dumumiyan dukiyoyi to shi ma bai cancanta ba shi kuma sifan wani ne Na- na, na ukunsu a kwace gonaki a kwace raƙuma a kwace gidaje a kwace har mata ma an kwace a kwace to yi kuma dukiya a- a- a- ba batun a baka haƙƙinka ba ma kwace haƙƙinka ne fa ya kuzu ƙauman duna ƙaum sai ya fi- ya- ya ya riƙi wasu koma bayan wasu ya ba ya ba wasu ya hana wasu wadal murtashi hakanan kuma mai karɓar rashawa na yi na duba lokaci ya kamata mu tashi ko saboda za mu koma gida mai sa hakanan kuma mai karɓar rashawa shi ma bai cancanci shugabanci ba domin mai karɓar rashawa a hukumci yakan karɓi abu ya ya- ya ya biya ma wanda ya karɓa ma- ya karɓi wani abu a wurinsa bukata a cikin hadisi la'anallahu rashi wal murtashi wal rayish ma mur- rashi murtashi da wal rayish mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa da mai aiki tsakaninsu al rayish shine eh, dan shiga tsakani tsakanin tsakanin mai bayarwa da mai karba din shi yakan je a amsu ya kai shine ar- ar- shine rayish rishuwa ko da ke rashawa muke cewa da Hausa rishuwa da larabci rishuwa shine ainihin aikin karba din rashawa muke cewa da Hausa shine wai ban sani nisa ba wasu ke ce masa hanci ba wasu na cewa wai yana wai yana cin hanci ba san ma'anar cin hanci ba amma dai ba haushi aka yake cewa amma za ka ji su ko don izgili za ku sa cewa su ba hanci ba ma har leɓe ma suna ci kuma hancin ko da majina ma ba ruwansu da suna ci to ba ba- ba haushi yake cewa hanci ba yana nufin hancin fatan majina ba ne yana nufin wani abu ne wani abu yake nufi da hanci ɗin wato kila ana doɗe wani kafa ne don a yi maka wani abin nan rashin a hukunci shine mutum ya ba da wani abu a bashi a fifita shi a haƙi ko a fifita shi akan wasu ko a bashi abin da ba nasa wannan abin ko dukiya ne ko matsayi ne ko menene ne saboda haka rashawa ba- ba- galiba akan kai ta ga dukiya amma ana cewa rashawa iri-iri ne akwai akwai maliya ta dukiya din madiya akwai kuma ma, ma- a- akwai ma'ana wuya ma ana bayarwa ta hanyoyi daban-daban har har kalamiya ma har da yabo ma da sauransu da ana ingiza mutum a tula mashi kaza a ce shine kaza shine kaza sai ya ji daɗi ya biya wata bukata to duk duk- duk dai da mai bayarwa da wanda yake karba da wanda yake shiga tsakani tsakanin mai bayarwa da mai karba ne dole a nuni wa magana dunkulalle magana shine mai karɓar rashawa bai cancanci ya zama shugaban mutane hakimi akan akan hukunci ba saboda mene in aka bashi wani abu zai biya bukatan wanda suka bashi sai ce fa ya zaba bil huquq sai ya tafi da haƙoƙin mutane yawa ya hana wasu haƙoƙinsu kenan idan zai ɗauki na wani ya ba wani ana iya bashi rashawa ya hana wani ko kuma ya ya- ya- ya- kayan wani wani bai cancanta ba a bashi a bashi wai kifu bai ha donar makatse sannan kuma ya tsaida haƙoƙin kenan ah, ba tare da yan- ya yanka ya ba ya- ya- ya- ya yanka ya ba wanda suka cancanta ba to aku- sharhin wannan insha Allah wannan bangaren za mu yi sharhin sa da ɗan tsawo amma sai nan gaba saboda lokaci ya kure mana insha Allah za mu sake ɗora akan wannan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka ganar da mu abinda muke karantawa ka shirye da mu da shirye da ke ciki ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم طبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصل ذات بيننا وادب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين